wal auqati lalle ne dalibi ana so ya zamanto mai neman fa'ida a kowane lokaci kuma a kowane hali kuma ya nemi fa'idan nan min jami'il ashkasi daga gurin kowa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم هنا تشوى الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها إتا حكمة كما ربتت يدباني تمؤمن duk inda mumini ya ganta kawai ya ɗauke ta alhikimatu dalatul mumin mai ma'ana dalatul mumin dalla kamar dabba ce bacacciya duk inda ka ganta ba za ka ɗauki kayan ba to duk inda ka ga hikima an gani duk inda ka ga hikima to ka ɗauke ta a wata riwayar al'ilmu dalatul mu'min maimakon alhikima al'ilmu dalatul mu'min aina ma waje daha a kada to sai dai wannan hadisi ba da kyau alhikimatu dalatul mu'min kama ka ja masa layi sosai la ya hadisi ne za'ifun jiddan kamar da albani ya faɗa cikin za'ifun min waja hadisi na 1169 a wannan dai alhikimatu zalatul mu'min 4169 sai ka sa hudu ka sa daya ka sa shida ka sa tara da mai neman komawa saboda ana yawan fada ko wakila aka ce kuzma safa wa da'ama kadar ka dauki abin da yake mai tsafta shine ma safa abin da ya zamanto mai mai tsafta wa dama kadara ka bar abin da yake lalatacci batacci وسمعت الشيخ الإمام الأستاذ فخر الدين الكاشاني ناجي أن مالمي فخر الدين الكاشاني ينا قد رحمه الله تعالى ينا كانت جارية أبي يوسف رحمه الله تعالى أمانة عند محمد رحمه الله تعالى baiwa yarinya ita ce jariya ta abi yusuf ya ba da ita amana ga muhammad allah ya masa rahama muhammad shine muhammad ibn al-hassan dukansu almajiran waye almajiran abu hanifa ne faƙala laha muhammadun sai shi muhammad ibn al-hassan sai ya ce wa wannan yarinya hal ta fazina fi hadal waqti min abi yusuf bil fiqh shay'an shin ke tun da baiwar abi yusuf ne ko kin haddace wani abu na fiqh ka duba fa malami ne yana neman ilimi a wajen baiwa shine malu shahid shin kin haddace wani abu ne na ilimi da gurin wannan babban malami abi yusuf qala allah sai ta ba abin da na haddace sai wata kalma guda daya illa annahu kana yukadiru wa yaqulu yana yawan fada yana cewa sahamud dauri saqitun yana fadin wannan kalma ta samun dauri saqit wannan samun dauri saqit din zan muku bayanin sa dan yanzu ina dauki bayanin kuma sai mun cinye lokacin ba mu karanta ba amma sati mai zuwa insha Allah mun zo kafin mu ci gaba da karatu sai mu dora samun dauri saqit wani lissafi ne na raban gado mutum ne ya auri mace ba ta da lafiya da ya aure ta sai ya ba ta dirhami dubu da ya ba ta dirhami dubu sai ya zo kafin ya sadu da ita sai ta mutu sai ya ci gadanta da ya ci gadanta shi ma sai ya bada wannan abin ga wani shi ma sai ya mutu a wani rashin lafiya da ya kama shi to wannan kuɗi da ya zo in aka zo rabon gado ya za a yi ya za a yi dogon lissafi ne to shine ya faɗe shi a jumla guda ɗaya samun daudi sakat to za mu yi bayanin sa insha Allah ta'ala fa haka za zalika minha ita wannan yarinya wannan abun ne kalmar wannan kalmar shine kadai ta haddace daga wa daga Abi Yusuf wa kanat al mas'alatu mushkilatan wannan mas'ala din samu dole saka din mushkila ne ala Muhammad rahimahullah ta'ala da shi Muhammad Allah masa rahama fartafa ishkaluhu bi hadhihi al kalima ana gaya masa wannan kalma ta samun dole sakai daman ya san matsalar ana gaya masa wannan kalmar sai matsalarsa sai ta kauce kaga ya abinda ake so ka gane ya nemi ilimi gurin wa baiwa kuma ta gaya masa yayi benefitin ya karu da baiwa to daman shine yake dalibin ilimi ya zama mai neman fa'ida a kowane hali a kuma kowane yanayi فارتفع إشكاله بهذه الكلمة فعلم أن الاستفادة ممكنة لغنا يغاني cewa ashe neman fa'ida zai iya yiwa min kulli ahadin daga kowa ma ولهذا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى حين قيل له شو سما يا أبو يوسف يفدا الله مسا رحمة يا عند أكا جاي مسا أنغانيكو يوا يا عند أكا جاي مسا بما أدركت العلم بما كسام علمي قال mastakf menene mastankaftu min al-istifadati ni ban yi girman kai ba shine istankafa me Allah yace wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayashuru ilayhi jami'a al-istinkafu al-istikbar ni ban yi girman kai ba min al-istifadati akan neman fa'ida wa ma bakhiltu bil ifada kuma ni ban yi rowa wa ɗalibai na ba ma bakhiltu bil ifada ban yi rowar fa'idantarwa ba kun ji ko yani huwa yufidu kulli ahad kenan yana ba wa kowa wancan hadisi na manta ban gaya mana ba imamu tirmidhi ya ruwaito shi a cikin mutum dalatul mu'min din nan yana da kyau ga ɗalibai da su da koma tirmidhi ya fadda shi sannan ibnu majah ya fadda shi Allah tirmidhi ne hadisi na dubu uku da ɗari shida da tamanin da bakwai 3687 ibn maja 4169 na fada kuma yadda muka ce albani ya fi da shashin daif ibn maja tirmizi da ya zo sai ce garibun la na arifu illa min hadal wajh akwai wani mutum da ake ce da shi ibrahim ibn al-fadl al-madani yana cin hadisin mutum ne wanda yake za'ifi min qibal himzi amma ibn taymiya da yazo kan hadisin a cikin al-kalimu tayyib bai ce komai ba haka almadrasa ibn qayyim da yazo cikin littafin al-wabil sayyid min al-kalim tayyib shi ma sai shiru kamar yadda malamin sai shiru wai me yasa suka ce eh wannan yana nuna dalibi yana da amana yana tsayawa abinda malamin sai ya faɗa shi ma haka ya faɗa yaya aka yi ni ma haka na ji malami na ya faɗa ya hukunci kaza ce wallahi ni ma haka da jimala ya ce ban ji ya kara ban ji ya rage ko bai samu damar bincika ba amana ilmiya kenan قيل لابن عباس رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بما أدركت العلم يا كي دان عباس دمي كسام علمي قال بلسان سؤول ina da harshe mai yawan tambaya wa kalbin akulin ina da kuma zuciya mai yawan kiyayewa wa inna ma sun ya talibul ilmi li kasarati ma kanu ya kuluna fi zamani awwali ma ta kulu fi hadhihi mas'ala yana so yanzu ya nuna wa wai me sababin cewa mai neman ilimi ake ce mai dalibin ilimi dalibu al'ilmi me ma'ana dalibul ilmi mai neman ilimi me yasa li kasarati ma ya ƙulu ko ta ƙulu fi hadhihi mas'ala kamar a daɗin an ce wa ɗalibi mai ɗalibin ilimi ne saboda yana tambayin malamin sai ce ma ta ƙulu fi hadhihi mas'ala ya akramaka Allah me zaka ce akan wannan matsala din fa'idantar da ni a cikin wannan matsala din ina fata ana fahimta wannan shine ma'ana an ce wa ɗalibin ilimi saboda tambayarsa kawai yana yawan me tambaya kuma duk wanda yake yawan tambaya za ga yana da ilimi yana da fa'idantuwa wa inna ma tafaqa abu hanifa rahimahullah ta'ala bi kasrati al-mutarahati wal mudhakara abu hanifa ma da kake jin sa ya zama faqihi ne masanin addini saboda yawan yana da yawan mutaraha me mutaraha bijirar da matsala ga malamin sa itambaya at-tarhu daga at-tar bijirar da matsala ga malami itambaya wal mudhakara da ainihin wato muzakara binciken karatu da fahimta fi dukkanihi a kantinsa Allahu akbar Abu Hanifa yana da kanti fi dukkanihi kaje fa kai yana da kanti Abu Hanifa rike da kyau dan karka je ka dan bude kantin kana sayarwa ce ah kaga wani ya shagala ya bar karatu ya bude shago ko ni nan da nake muku magana in na samu shago bude ya zama rinka zama ku zo wuce ku ganni Allah dan ban da kudin ne kawai wallahi a to bai fi maka mutunci ba mutanen nan mutanen mutanen nan masu halin nan renin su ba ya yawa ba Allah kuwa sai su rena ka wallahi tallahi nake gama sai su wulakanta ka amma kai ma kana da dan abin da kake yi sai su ji tsoron ka ba wani wanda ya sai maka rashin mutunci ko iskanci saboda ba ruwanka da shi bari ku ji karatun da za mu yi yau insha Allah da Allah ku yi hakuri ku saurara ku ji duk ɗalibin ilimin da ya ɗiba wa kansa kaskanci shi ya saya kai dai ba za ka yi aiki da abin da karanta ba in wallahi ba girman kai bane kamala ce bari ka je fi dukanihi hina kana bazzazan yayin da yake sai da kaya sakawa ɗin bokara faɗi da kyau abu hanifa yana da kantin sai da kaya eh ne bautik ko shine shine bazzaz البزاز الذي يبيع البزة البزة وبهذا يعلم أن تحصيل العلم والفقه يجتمع مع الكسب daga nan ya kamata ku gane neman ilimi tasila li ilmi wal fiqi da fahimta addini yana haduwa ne tare da neman abinci na'am wallahi ba aibu bane dalibi yana zuwa makaranta yana zuwa kasuwa ba aibu bane yana zuwa makaranta yana koyarwa ana biyan sa albashi a wata ya fi maka mutunci ka saka rigar ka mai kyau kowa ya ganka cikin mutunci ba ka zauna kullum kana jiran ta annabi ba alhaji ya gaji alhaji alhamdulillah ina alhamdulillah kwana biyu da alhamdulillah da yake madan har tafiya ne eh wallahi sai an jima ko alhamdulillah yana tsammanin wani abu Allah kiyaye kurin ka haɗu da mutum lafiya lafiya kun gaisa kurin ka mun ba ganshi ba kun gaisa kurin ka wuce ka tafi wallahi yana dan ma magana ma ka nuna kamar baka ji ba ka tona ka tsara gaba ko baka ce gaskiya ba ma gaskiya ne Allah kuwa ai ba abu mai ciwo irin wulaganci wallahi kuma mutum yana dauke da ilimi abu mai shi yasa ba sa ganin kimar karatun wallahi shi yasa ba ka ga mai kuɗi yana zagin malami yana wulakanta malami ba dan kuma saboda me yasa ana zuwa a nemi wani abu kada Allah sa ka ba ka je ka rike kayanka ka mutu da shi ka tafi kabarinka sai me mutum ne kai kafa biyu ce da kai kafa biyu ce da ni hannu biyu ne da kai hannu biyu shi na zan yi abin da zan iya na ilimi sauran ni ma je in nema wani ma da dakiki ne ma wallahi wani diga ne cikin kokolwar gaba ɗaya a dakile take bayi da komai a kwalwar kai ko mai kwakwalwa da za ka iya fita kai amfani da kwalwar kai yanzu ɗaliban ilimi a garin nan ko islamiyya ka buɗe ta kuɗi ba ka samu rufin asiri ba ka buɗe makaranta ƙur'ani da hadisi islamiyya ne amma a biya wanda zai kawo dan sai kawo wanda bai kawo bai ce an sa karatu an sa masa kuɗi kada Allah ya sa ya kawo a biya ne je ka hayi gida ina son gaya muku ɗalibai in kuna cikin talauci ku je ku samu hayar gida dubu ɗari dubu ɗari biyu ku nemi rance ku yi haya ku buɗe standard islamiyya ku yi mata fom fom ɗin ma ku yi da takardar leda leda ku sa fom dubu biyu wanda zai kawo ɗansa in ba ku sa ba ma suna kaiwa makarantar arna a sabon gari su biya naira dubu ɗari da hamsin a tam ɗaya ka ce kuɗin makaranta naira dubu ashirin dubu talatin a tam ko a shekara ko amma ba haka da iyayen da gari ku zauna da ku da yan uwanku ɗalibai ku zo ku yi karantarwa a wata ku raba kanku albashi dubu goma dubu ashirin dubu talatin talatin wani ya zo muku magana in ya isa halattun ku kuke ci amma babu kwakwalwar ma fa babu sai ga samari biyar a unguwa ba su tunanin su iya bude makaranta kuma za ku iya za ku wallahi za ku iya yi za ka iya zuwa ka hayi gida wallahi dubu ɗari dubu ɗari da wani abu ko da rikici ku haya ku bude standard islamiyya ku ce ga uniform ɗinku ku samu wani suna mai kyau ku yi mata ku yi katon signboard duk da zai ce ka dubu biyar dubu shida ka yi signboard haka ake a garin nan barazanar iska ce kawai kun samu rufin asiri in wannan yana jami'a sai ku raba time table kai in ka je ka dawo za ka rike kaza kai in ka dawo kun hada kanku ko biyar ne ko shida ne ko bakwai ko takwas sai kun samu islamiyya mai kwari ana kawo muku yaya ana roshin kuna cewa ya isa haka sun isa haka za ka yi tunanin wai wani ya baka wani abu ba nura sai ka tafiya ka duk lokacin da ka dawa ba ka sauraron kuwa ko kuwa ba ka da matsala wallahi wato ko mutum yana buƙatar fikira tunani yana da amfani kuna da abun bayarwa fa ana buƙatar ku ko ku ba buƙata ana buƙatar ku wanda ya zo ya buɗe makaranta shi nasi ne Allah ya rubuta shi ne zai buɗe haduwa ce mutum biyu uku uku din kuwa da za ku iya yi ku ne ta kuma shiyar ku yi ta da tsari to duk abin da aka samu za mu raba kaza za mu yi kaza za ku iya yi a za mu taimaki addini ne da ita kaza kaza kaza shikenan a sa albashi mun samu rufin asiri Allah ya mana mai kyau wa kana Abu Hafs al-Kabiru rahimahullahu ta'ala yaktasibu wa yukarriru ga Abu Hafs al-Kabir Allah ya masa rama yana neman dukiya neman abinci kuma wai karir yana maimaita darasi za mu yi ta faɗa kalmar wai karir mana yana muzakara yana karatu yana maimaitawa kuma mana yana sayar da yana auna gero yana maimaita wani baiti na ilimi yana auna gishiri yana maimaita wani baiti na ilimi idan akwai kwastoma ko yana dinki yana yana karatu ko ba ka bane yana dinki ya sa kaset yana ji darasin wani malami da larabci ba ba dama ina so zan gaya muku ku kuna jina da kyau ko to ba hana ku ne fa ya kamata yanzu matsayin ku na ɗaliban ilimi kasassunan da kuke saurari na karatun malamai matsayin ku ya kai kuna sauraron darussan malamai da suke na larabci malaman akwai malamai a duniya da suka karanta littafai sun sauke su da larabci kasan malam usaimin kasan malam albani na larabci kasan sheikh bin baz na larabci kasan wane da sauransu kana ji yadda ke tattauna akan wata matsala ta hadisi ya zo ya warware ta ina fatan kuna fahimta wata wasu fatawowi da aka yi wasu wanda zai taimaka muku ya kara muku wato kafa'a ilmiya da kwarin lugal arabiya ba wai ya zama to kai kullun kana bibiyar kasa din da aka yi a wancan an yi lafiya a can yau an yi wa'azi wannan ba ba matsayin ka bane wannan sauran gama garin mutane na gari su suke wannan ba hana ka nai ba amma ya kamata ka dan kara wa kanka ne yanzu wallahi dalibin ilimi zaka je ka tarar da shi yana da kasussuka na karatun malamai da Hausa da Hausa da Hausa da Hausa da yawa amma bai da durus ilmiya da yake da shi da aka sauke ajurumiya da larabci an sauke alfiyar hadis da larabci an koyar da tirmizi da larabci an koyar da bai da shi kuma in ka sa kanka zaka iya fahimta ko da baka ganewa kai ta saurara kawai ina na'am na'am kana ji wallahi zaka zo kana ganewa yawa dan ya kamata na gaya muku ne kullum na so na faɗa saboda na ɗan kwankwashi wasu ne bai gaba ɗaya ma ka ga yanzu a garin nan bari ma in gaya muku a garin nan yanzu wani gurin sai da kasar ne zaka je ka je ana sai da kasar ɗin muhadara da wani babban malami yayi muhadara da Sheikh Ibrahim Duwaishi yayi muhadara da Abdurrahman wannan Abdul Karim Al-Khudair yayi muhadara da Sheikh Bin Baz suka yi ko wasu karatuka da suka yi na zaka je kasar na larabci da aka yi na suna nan sun fi dubu ɗari dawa nawa ne wani shago ne daidai ku ne wani ma ya gani na larabci ne wannan a ni na wasu nake so yanzu za ka zama malami muna gaya muku wannan hanyoyi ne don sauƙaƙe muku hanya za ku samu karatu da wuri amma na gaya muku ba hana ku ne ku saurari don a na hausa ma akwai fa'idoji ai a to wannan karatun ma da muke ba da hausa muke yi ba amma ina gaya muku wato tatwiri zat mana ɗaukaka ɗaukaka matsayin kwakwalwarka ka ɗauka matsayin tunaninka ka ɗauka matsayin bincikenka wannan zai taimaka فإن كان لابد لطالب العلم من الكسب لنفقة عياله وغيرهم فليكتسب وليكرر وليذاكر idan ya zamanto babu makawa ga ɗalibin ilimi wajen neman abinci shine alkasbu li nafaqati iyalihi dan ya ciyar da iyali ina ce kai ɗalibi ne ba kana son aure ba za ka haihu ko an ce banda kai ciyar da iyali da wasu su falyaktasib to ɗalibi ya je nema abinci wal yukarrir wal yuzakir a nema abinci amma a yi tikirarin karatu kuma a yi muzakara ولا يكسل كره كسالة وليس لصحيح البدن والأقل عذر في ترك التعلم والتفقه wanda yake da lafiyayyen jiki da lafiyayyen hankali sahihil badani wal aqli kenan laisa lahu udhrun bai da uzuri fi tarki ta'allumi wat tafaqquhi wajen yin karatu da fahimtar addini bai da uzuri ko ba ga bane yana da hankali yana da lafiya wa innahu la yakunu afqara min abi yusuf rahimahullahu ta'ala mala idan gadara ka da talauci ne to baka kai abu yusuf talauci ba kai yanzu ba kana gadara wai kai dalibi ne talaka ba to wallahi karyar talaucin ka ba ta kai ta abu yusuf ba talaka in ka je talauci irin na abu yusuf kai fatiya amma walam yamna'ahu dalika min at-tafaqquhi talaucinsa bai hana shi neman karatu ba ina ɗaliban da suke cewa ai ba za a yi karatu ba ni ba zan iya yin karatu ba tunda ba da kuɗi kenan sai mai kuɗi ne zai karatu to sahabbai da ba su da kuɗi fa wallahi wannan ba daidai ba ne فمن كان له مال كثير فنعم المال الصالح للرجل الصالح المنصرف في طريق العلم Allah ce wannan bawa Allah yake cewa duk wanda yake da dukiya mai yawa malin kasir to madalla da dukiya salihar dukiya da ta dace lirrajul salih ga mutumin da yake shi ba mai salihi al-munsarifi fi tariqil ilmi wanda yake sarrafa dukiyarsa ta hanyar ilimi kila li'alimin an gaya wa wani malami bima adarakta ilma kai akramaka Allah da me ka samu ilimi ne qala bi abin ghaniyin li'annahu kana yastani'u bihi ahla al-ilmi wal fadl eh na samu ilimi ne bi abin ghaniyin ta dalilin uba mawadaci babana mai kuɗi ne shi yasa ne ilimi saboda me kana yastani'u bihi alal ilmi wal fadli da kudin nan yake san'anta da kudin nan yake samar da masu ilimi da masu falala kenan yana amfani da kudi yana taimakon masu ilimi kuma ya samar da masu ilimi ya taimaki masu ilimi a samu manya-manyan malamai a samu masu falala fa inna hu sababu ziyadatil ilmi to wannan shine sababin karuwan ilimin li'anna hu shukrun ala ni'matil aqli wal ilmi dan wannan ku nuna godiya ne ga Allah akan ni'imar hankali da ilimi wa huwa sababu ziyada kuma wannan shi ke kara ilimi ala abu hanifa rahimahullahu ta'ala abu hanifa yake cewa inna ma adraktul ilma ni fa na samu ilimi ne in ji waye abu hanifa bilhamdi wa shukuri ina yawan godewa Allah da shukura gare shi alhamdu a larabci shine as-sana'u bil lisani ko ala al-jamil al-ikhtiyari mun taba karantawa da ku wannan طيب آه إسلاه كما فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما ولو على غير الحامد الشكر كما ألغى اللاربتي شيني الحمد يبان أبنجي دقولي مسا كما كتي صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه إلى ما خلق لأجله bawa ya sarrafa duk abin da aka mai ni'ima ya bauta wa ubangiji kamar shukur yana da buƙatar amfani da gabbai kenan a kullama fahimci shay'an min al-ulumi duk lokacin da na fahimci wani abu na ilimi wa qaftu ala fiqhin wa hikmatin ko na tsaya na dace da wata hikima ko wani fiqihu da na gane قلت الحمد لله تعالى sai in ce alhamdulillah fasda da ilmi da wannan ne ilimi na ya karu kenan kaga hanya karuwar ilimi ya kai dan uwa dalibi da kayi karatu ka gane to ka ce alhamdulillah kana karantawa kana fahimta kana alhamdulillah alhamdulillah sannan kai rinka shukura mai shukura yawan ibada yawan sallah yawan azumin nafila yawan sadaka yawan kyautata wa mutane وهكذا ينبغي لطالب العلم haka ya kamata ga ɗalibin ilimi an yi shagala bi shukuri bin lisani ya ta yi wa Allah godiya da harshe wal jinani da kuma zuciya wal arkani da gaban jikinsa wal mali har ma da dukiya in yana da kuɗi ɗalibin ilimi mai kuɗi ya rinka yawanta sadaka kar ya zama marowaci akwai ɗaliban ilimi suna da kuɗi amma marowata kar ka zama wannan ka taimaka wa ɗalibai wanda ba su da littafi ka siya musu ɗalibin da bai da halin zuwa gurin karatu ka rinka bashi kuɗin mota ka taimake shi ka sama masa sana'a wa yara alfahama wal ilma wat tawfiqa min Allah ta'ala wa yatlubu al hidayata min Allah ta'ala ɗalibin ilimi ya rinka ganin cewa fahimta da samun ilimi wa tawfiqi da dacewa wannan fa min Allah ta'ala ne daga Allah ne ko sannan kuma wa yatluba alhidayata min Allah ta'ala kuma dalibi ya rinka neman shari'a daga Allah bi du'a minhu ya rinka roƙon Allah kaji wa tadarru ilayhi da kankan da kai zuwa gare shi fa innahu ta'ala hadin man istahadahu Allah mai shiryar da wanda ya nemi shiryar sa ne istahada talabal hidaya fa ahlul haqqi ku kula da wannan magana ta mai ta'alimi ku ji abun mamaki cewa na dan sunna ne wannan ne littafi fa ahlul haqqi masu gaskiya وهم أهل السنة والجماعة ta ji karatu yace masu gaskiya su ne ahlus sunna wal jama'a wanda ya kuskure ya bi wani layin bai dace ba talabul haqqa min Allah ta'ala الحق المبين الهادي العاصمي أهل السنة su suna neman gaskiya ne daga Allah alkawul sadiq daga Allah wanda shine mai gaskiya bayyananne alhadi asim kuma Allah shine mai shiryarwa kuma wanda yake tsare mutane daga bata shine al'asim alladhi ya'simu an-nasa min ad-dalala ko ba ka bane فهداهم الله تعالى سي الله يشير دسو وأصمهم عن الضلالة كما يتري صدق بتا وأهل الضلالة أما أم بتا والنسكي كم بتا وأعجبوا برأيهم su an kayatar da su ne da ra'ayinsu gani suke ra'ayinsu shine ka duba sai aka ce ahlul dalala sai aka ce ra'ayi kaga ra'ayi waɗancan ahlus sunna kuma suna bin Allah ne يعني من عادة أهل الضلالة أنهم دائما يستندون إلى الرأي ما هو تابتا دائما سنة دنجنتواني إذواغا وترأي وإلى العقل في جميع الأحكام أتكن دكا وكنت وكنت أبن دينا ميسكوما كم ني رأيني باويكن نسيبا أما كسني هنكلي با dogaro da hankali yakan iya kuskure shi hankali bi ra'ayihim wa aqlihim wa talabu al-haqqa min al-makhluq al-ajizi suka nemi gaskiya daga abin halitta ba su nema daga Allah ba sai suka nemi gaskiya daga shehunansu da waliyansu al'ajiz gajiyayye wa huwa al'aqlu sannan suka nemi gaskiya daga al'ajiz al-maqlub al'aqlu hankali suka yi amfani da hankulan wasu mutane suka ce hankalin wasu mutane shine daidai li'anna al-aqla la yudraku la yudriku jami'al ashiya yau hankali yana iya riskar komai ne wai hankali baya irin sun komai kalbasari la yusiru jami'al ashiya yanzu ido baya iya ganin komai ko ido yana iya ganin komai sai ya ce fahujibu sai aka tsare su tunda sun yi wannan sai aka tsare su daga gaskiya yawwa sai aka tsare su daga samun gaskiya wa ajazu wa dallu ajazu dallu wa adallu suka gajiya suka bata suka batar annabi yana cewa man arafa nafsahu arafa rabbahu wai annabi ya ce duk wanda ya san kansa to ya san ubangiji to shi ma wannan hadisin ku ja masa layi sai ka sa masa la asla lahu wannan hadisin ma ba da asali kwata kwata ko isnadi ba shi da shi in dai an ce annabi ne ya faɗa a'a amma maganar wani ne daga cikin malamai ya suna ya haya ibn mu'az ar-razi as-sufi maganar wani sufi ne da ya ce kala sallallahu alaihi wasallam sai ka ja layi sai ka ce me hadisun la asla lahu inna ma huwa min kalami yahya ibn mu'az ar-razi as-sufi ibn mu'az yahya ibn mu'az ar-razi as-sufi magana shi ce wannan man arafa nafsahu arafa rabbahu wanda ya san kansa ya san ubangiji wannan magana za ka same ta cikin alfatawa hadisiya ta ibn hajar al-haitami haka ya faɗa Allah masa rahama alfatawa hadisiya ta ibn hajar al-haitami al-haitami afwan ba haitami ba الفتاوى الحديثية توعي لابن حجر الهيتمي tafi ne mai kyau imamul albani ya ce a kan wannan hadisin hadisun maudu'a hadisun maudu'a amma yadda ya zuwa cikin silsila da'ifa hadisi na 66 hadisi na nawa na 66 إمام النووي يقول ليس بثابت قال النووي ليس بثابت شيخ الإسلام ابن تيمية شما يتي حديث موضوع داري أكي عن النبي فدابا to ka san kowane malami yana buƙatar rariya ana so mutu yana karatu yana karantarwa ya rinka tacewa iya abin da zaka iya yi ka rinka tacewa fa idza arafa ajaza nafsihi idan mutum ya san gajiyar rawar kansa da kansa cewa shi gajiyayye ne arafa qudratan lahi ta'ala azza wa jal ran ne mutum zai gane ikon Allah ko in ka san kai gajiyayye ne zaka san ikon Allah a kanka wala ya tamidu ala nafsihi kada mutum ya dogara da kan kansa wa aqlihi da hankalinsa bal ya tawakkalu ala Allah ta'ala bari dai ya dogara ga Allah wa yatlubu al-haqqa minhu ya nemi gaskiya daga Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu wanda ya dogara ga Allah Allah ya isan masa wa yahdihi ila siratin mustaqim kuma Allah zai shirya da shi zuwa ga hanya madaidaiciya wa man kana lahu malun duk wanda yake da kuɗi ko dalibai mai kuɗi a cikin ku fala ya fale ne na ruwa wa yan bagai an ya ta'awwada billahi ta'ala min al-bukhli wajibi ne ya nemi Allah ya tsare shi daga ruwa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah yana faɗa alaihi salatu wa salam ayyu da'in adwa min al-bukhli babu cutar da ta kai ruwa wa kana abu shaykh al-imam wannan magana ita ma ku ja mata layi na manta ban binciko mana takaririn ta ba ko ko ko bi ne bashi ko kana da takaririn ta man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu kana neman mai hukuncin sa na'am Allah ka ji wannan yaro je ka ci gaba da baccinka kurin Allah ya shirye ka ayyu da'in adwa'u min al-bukhri wa kana abu shaykhi al-imam al-ajallu شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى wannan malami al-imam al-ajallu shamsul a'immati al-hulwani Allah ya masa rahama kana faqiran yabi'u al-halwa'a talakan malami ne alewa ma yake sayarwa alawa wa kana yu'ti al-fuqaha min al-halawa'i al-halwa'i yana ba wa malamai in malamai sun zo wuce sai dan daukiyar alewa ya dan bai sun da shi mai kantini yana sai da halawa wa yaqulu yana cewa ud'u libni ku yi wa ɗana addu'a ya ku malamai ashe ana ba malamai wannan abu don su yi ne don su yi addu'a in kaga kana so a shigar da kai ka bayar in baka bayar ba walba ne walba ka walba ne walƙini to amma abin da ake faɗa shine malami ya buɗe ofishi kurin ana kawo mai kuɗi yana addu'a wannan bid'a ne asalin addu'a kyauta ake yin ta amma dan mutum ya baka wani abu shi akram kallahu ga wannan kai mun addu'a ba laifi ka karba sai tukuku dubu ɗari ya baka ci a karam kalla na so a taimaka min da addu'a ina da bukatar ci to za a yi kuma ka tashi kai masa addu'a kar ka yi irin malaman bid'a ya karba ya cinye ko bai zai ba ba laifi ba ne amma ya ce a mai addu'a kace sai ya ba da kaza sai dai rukiya ce ita ma akwai abin da cewa yana ba wa malamai dan alewa ya ce sai masa addu'a fa bi barakati judihi saboda albarkar kyautarsa wa atikadihi da aqidarsa wa tadarruihi da kankan da kansa na labnuhu ma nala dan sai ya samu abin da ya samu na ilimi wa yashri bil mali al kutuba wannan malamin sai rinka sayan littattafai da kuɗi wa yastaktibu ka san me yake yi yana neman rubutu na kuɗi kuma idan dan daɗin babu injin photocopy duk wanda yake son wannan littafi yana son kwafinsa akwai kutab masu zama suna rubutu kullum aikinsu ka ba su littafi su ta kuma maka sima sima wasali ko sima maka shi haka to da haka aikin to wannan malamin yana wannan aikin ko ba ka bane ka ba shi rubutu in ya rubuce ma littafi ka biya فيكون عونا على التعلم والتفقه wannan abin da yake sai ke ya zama to taimako ne gare shi wajen neman ilimi da fahimta addini da mala albani ba mun karanta da ku ba cewa yana gyaran agogo dan saboda ya ciyar da iyalinsa وقد كان لمحمد بن الحسن رحمه الله تعالى مال كثير وان محمد بن الحسن yana da dukiya da yawa hatta kana lahu 300 min al-wukala'i ala malihi wakilai kan akan dukiyar Muhammad ibn al-Hasan yana da wakilai sun kai mutum 300 kaga mai kudi ne fa anfaqahu kullahu fil ilmi wal fiqh amma dukiyar nan tasa gaba ɗaya ce da ita cikin ilimi da fahimtar addini fil ilmi wal fiqh ma na fi tahsilil ilmi bi istira'il kutubi wa ida'i ujratin lil muallimi wa ghairihi ya nemo malami ma ya biya shi yana karantar da shi ولم يبقى له ثوب نفيس wannan ba ana duk kudin da yake da shi ma wakilai ba akan dukiyarsa kantunansa mutum 300 amma wallahi ba yi da riga mai tsada fara'ahu abu yusuf rahimahullahu ta'ala fi saubin khalik abu yusuf allah ya masa rama sai ya ga wannan bawan allah a cikin wato- wato riga tsohuwa shine khalik tsohuwar riga fa arsala ilaihi siyaban nafisatan sai ya bashi riga mai tsada ko su- sutura masu tsada falam yaqbalha kawai sai ya karba wa qala ujjila lakum wa ujjila lana kaji fa kai sai ce kai da ka ɗauki riga ka bani an gaggauto muka rabonka na lahira ne aka ba kake ci yanzu shine ujjila lakum bil ayni fa ujjila ka duba wai mutum ne ya masa kyautar riga ya gaba da riga mai kyau sai ce ka mayar masa ka gaya masa kai ma din rabonka na lahira aka ba kake ci anan hadda zaka dauko ka bani wa ujjila lana mu kuma an jinkirta mana ka banna a tsohuwar riga ta mutum je lahira in sa sabuwar riga ولعله انما لم يقبلها وتقيل abin da yasa bai karba ba wa in kana qabulul hadiyati sunna to fa mala yace to dan fakar abin da yace abin da yasa bai karba ba ku sani cewa karban kyauta ma fa sunna ne yawa ka karbi kyauta an baka sunna ne me yasa to shi bai karba ba limara anna fi dalika mazallatan li nafsihi shine tsohon karatun da muke ci gaya muku saboda yana ganin cewa karban wannan kyauta akwai kaskanci da haka duk wanda ya baka kyauta kana ganin zai iya biyo da kaskanci daga baya ka hakura ta tashi daga sunnar ka hakura kai kaskanci ne a gare ka wanda ya baka zai mutunta ka amma ya baka kana ga daga baya zai zo wulakanta ka to wallahi tallahi ka bar masa kayansa shi yafi maka alheri kuma shi fi dacewa ba sani ko kuna fahimta na to sai ya sake cewa wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama ko wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama annabi yana faɗa laysa lil mu'mini an yuzilla nafsahu mu'mini bai kamata ya kaskantar da kansa da kansa ba haka yace ko mana bai dace ba mu'mini ya rinka gangan da kansa shi wani hadisin da'ifi ne amma ma'anarsa mai kyau ce akwai wani rawi mai suna khalil a cikin isnadin shi wannan khalil din shine da'if wa hukiya an hagaito anna sheikh fakar islami al-arsabandiyu al-arsabandi رحمه الله تعالى جمع قشور البطيخ الملقى ya samu irin kankana bawon kankana din nan wani bawan Allah ne wannan bawon kankana da aka sha almulqa wanda aka jefar sai ya hada su fi makani khali a wani wuri da ba kowa aka salaha sai zai nemi bawon kankanan nan ya sa musu ruwa ya wanke wa akala hakuri ya fara nikar wannan bawon kankanan malami ne fa faqir fara'atu jariyatun sai wata yarinya ta ganshi fa akbarat bi zalika maulaha sai ta gaya wa mai gidanta ni fa na ga wani babban malami a can yana cin bawon kankana ya tara bawon kankana da yawa saboda yunwa da talauci malam mu ba alhamdulillah yanzu ba take ta gaya mai gidanta wata kada lahu da'awatan shi wannan mai gida nata sai yace a gayyato wannan malamin wa da'ahu ilaiha ya kirawo shi da'ahu ilaiha da'ahu ila da'awa kenan ya gayyace shi kamar wata yar walima haka ko wani gayyata malamin ba sai ya ki ba ya ki ya je لهذا يجي دي كرم إليها فلم يقبل فلم يقبل من لهذا بكرب جيتر من لهذا الضمير هنا يرجع إلى الذل فلم يقبل لهذا الذل كرم saboda yana gudun kaskanci a ganshi ya je gidan wannan mai kudin kada ya ja mai kaskanci kawai hakura da aka kai ma idan wani ya kira ka wani malawo malawo in ka ga dama za ka iya zo an kaga kuma zai iya jama matsala an gan ka za a ce ka za ka ce gaskiya ba za ka je ba yan uwana kullum ana mana wannan maganganu ne don mu tsare mutuncin ilimi kenan falam ya kabal da haza bai karfi gayyatar ba saboda wannan wato kaskanci da yake gani وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون ذا همة عالية haka ake son ɗalibin ilimi ya zama mai himma madaukakiya la yatmau fi amwalin nasi kaji ko ɗalibin ilimi ya daina kwaɗayin dukiyar mutane ba ruwanka da abin hannun mutane ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi yana cewa iyaka wa tama shi ma na hadisin ku da masa ku da masa layi sai mu sai mu sai mu kawo shi ko iyaka wa tama'i kai nesa da kwadayin abun hannun mutane fa innahu faqrun hadirun talauci ne halattacce halattacce ba wani halal ba talauci ne wanda gashi a gaban ka yana nan kuma ɗalibi wala ya bukhalu bima inda hu min almali bal yunfiqu ala nafsihi to fa ɗalibi ya daina yi wa kansa ruwa abin da yake da shi na dukiya ya daina yi yunfiqu ala nafsihi ya ciyar da kansa da kansa mai neman yardar ubangiji ya taimaka wa mutane ya taimaka wa kansa wa ala ghairihi ya taimaka wa wasu wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa annasu min khawfil faqri fi faqri mutane suna jin tsoron talauci kuma sun fada cikin sa wannan hadisin shi kuma ni ban same shi ba na neme shi ban same shi ba na ban sani ba sai nan gaba Allah zai kun fata yi in gano shi annasu min fawqi duk yawancin tafan hadisai da na sani na bi bincika Allah bai sa na gan shi ba lam ajidhu amma dai za mu ci gaba da bincika wa kanu fi zamanin awwali nam ko kana da magana akan shi da kyau nam hikima ce ko waye faɗa ok to ba hadisi ba ne kenan annasu min fokil to amma ba a faɗi a ina aka faɗa ba nam sai ka to sai ku rubuta hadihi hikimatun sufiya wata hikima ce cikin hikimomin sufaye suna da maganganu na hikima laisar bi hadisin kenan dama ma iya cikin alamar hadisi ma babu shi ka neme shi duk cikin littafin hadisi ma ka rasa shi inda na kirki ne ka same shi aiko ko kuwa bakanu fi zamanin awwali a zamanin farko dalibai sun kasance da malamai ne ta'allamuna al-hirfata suna koyan me sana'a thumma yata'allamuna al-ilma sannan su koyi ilimi hatta la yatma'u fi amwalin nasi dan wannan zai taimaka musu ba za su yi kwadayin dukiyar mutane ba sun koyi sana'a dan saboda kar su koyi abin da mutane wallahi ko wankin takalmi za ka rinka yi wallahi gwanda ka yi ko me za ka yi Allah ka yi shi kuma alheri mutunci fa shi tsayarsa in ya zube baya dawowa da zarar ka zama mai zubabban mutunci to ko ka zama aka maka Allah wani yana ganin ka wani dan iskanci ne yanzu ya zama mutumin kirki ba za su aurare ka ba to kanka bari ya zube gaskiyar ba wace yace mutunci madara ne in ya zube fa bil hikimati ya zo a cikin hikima irin hikimomin malamai suke faɗa man istagana bi malin nasi iftakara tabbas duk wanda ya wadatu ba ruwansa da dukiyar mutane iftakara zai iya fadawa cikin talauci haka ne tunda ba ruwansa da nema wanda kuma malamai ma za ga ko wanda yan buge-buge ne wannan ya iya buga can yau gan shi a can ana muna magana da sani irin yawan zuwa umra da ake ta yi sai gashi an samu wasu malamai wai idan sun je umra wai a ce wurin wai a wurin umra sai a je a ta haduwa da manya manyan alhazai alhaji ina gaji alhaji to alhaji sai dai fa a ba mu abin da zamu dawo gari i wannan ya mai kyautar dala kaza wannan ya bashi dala dubu daya wannan ya kokari ya samu shiga gurin wancan kwamishina ya kokari ya samu wani sai a dora masa in yazo sai ya ce to alhaji kai abin da zaka yi visa zaka yi kai kuma da Allah alhaji ba na ticket kai kuma alhaji ba na abin da zan bar iyali wallahi tallahi akwai wanda suke zuwa saboda wannan ni akwai lokacin muna karatu a jami'a akwai wanda na je mun kai musu ziyara ɗakin a maka na ji suna tattaunawa ai alhaji marowaci ne ai wane wane wallahi ka yau shekara guda duk shekara an dai mun zo nan mun tafi sai na samu abin nan wallahi wannan bai da kyau ba daidai ba ne wulakanci ne kaskanci wanda kake masa wannan ya za a kai wa'azi ya saurare ka Allah ya raba mu da wulakanta da kaskanta amma akwai masu tafiya da kuɗin su idan kana zaune wani ya zo ya biya maka ba laifi jika kujerar maka ne kana zaune kurin wani ya biya maka jika kana ba laifi bane amma abin da ake nufi ka rinka bin gidan mutane kana ci a baka kuma ka je ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba hudu ba ai wannan ba daidai ba ne wani ya zo ya tukurku ya kai ya zo ya ce wai bari ya biya ma wai ka je kai masa addu'a ko na wasu wasu shekara shekaru can ina dawa daga jami'a ban daɗe ba wani ba Allah ya taho ya zo wai yana da sun yi kungiya da su da waye da waye ya same ni bari mu biya karan kallon za mu biya maka umra ne za ka je ka mana addu'a na ce ni na ce wallahi ban san iya yawan umrata ba wallahi ban san iya yawan ta ba hada min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru wa makfur a wace addu'a zan nema da kai ba da wannan kuɗin na je ma umra je ka sai buhunan shinkafa ku raba mutane ku yi ta wasu lili Allah zai ba ku shikenan na tafi kun dora ni na tafi ta ayu ayu tura shi kuma je ina ina ihu a dawafi ina wane wane kaza kaza na zo na gaya wa malam jafar ya ce ka je ka gaya masa kai a yanda kake baka kujerar makka ba shi ne birge ka ba kai in ya baka kujerar makka bai birge ka ba dan ka san makan ka a can ma kai karatu na karanta masa har yau bai sake kewayo ni ba ya dauka irin malaman bidiyan nan ya ɗebe su muna ganin su a jami'a mun zo zo umra sai kaga malami 200 na rantse muku da Allah akwai shekarar da Obasanjo ya tura malami ya fi 200 mu mun gan su da idan mu suna dawafi suna masa addu'a a Makka kuma ga sun sun zo Madina tawagar Obasanjo kuma malamai ulama alhamdulillah aglabuhum ba min ahli sunna bane ba duk kauce waɗannan abubuwan shi yasa kaga kana ɗalibi dole ka san waɗannan abubuwan ka aiki da su in kwaɗayin duniya ne ba wanda zai tabbata wallahi kowa sai ya mutu ji da kyau dan akwai waɗanda suna setowa harka karatun suna seta ta ne me za su ci me za su yi ka kama aiki kurin kama sana'a amma na gaya maka kana zaune wani ya zo ya ɗauka ya baka karbi taimakon ka aka yi aka ce ma ga wannan kana bukata ɗauki ɗauki ba laifi ba ne wani ya sai ma mota karbi wani ya sai ma gida karbi wani ya ga zama karbi amma shi ma mun koya muku cewa in babu kaskanci a ciki za su zage ka tabbata ce wannan dan girman kai ne dan iyayi ne su faɗa duk abin da za ka faɗa wani ya ma hauka ka ɗebe shi da mari ku yi haƙuri ko afwan safirullah ka yi haƙuri kar ka mare shi wato zuciya ce akwai abubuwa a cikinta zuciya ce tana tuno wani abu saboda yadda ake wulakanta ahalul ilmi musamman a ƙasar nan wallahi wulakanta ahalul ilmi hamalatul ilm hafazatu kitabillah والعالم إذا كان طماعا لم تبق له هرمة العلم لا إله إلا الله كاجيكو ما لمي إذا إذا ما طماع مي طماع مي كدي duk malamin da ya zo kwaɗayi ne kwaɗayi ne a tattare da shi to lam lam tabqa lahu hurmatul ilmi darajar ilimi ba zai saura gare shi ba haka ne la shakka fi hada saboda ya wulakantar da kansa wala ya kulu bil haqqi kuma bai isa faɗin gaskiya ba ba fani na faɗa ba gashi nan a gaban ku ولهذا كان يتعوذ صاحب الشريعة عليه الصلاة منه يسأل النبي كنيما سجد وانا ويقول أعوذ بالله من طمع يدني إلى الطبع ina neman Allah madaukin sarki ya tsare ni da kwaɗayin da zai jani zuwa ga kaskantuwa da wulakanci shine taba'in wa yanbaghi lil mu'mini Allah yarjuwa illa min Allah ta'ala mumini abinda ake so kada ya tsammanci wani abu sai daga Allah wala ya khafa illa minhu ta'ala kuma kada ya ji tsoron kowa sai daga Allah tabaraka wa ta'ala ويظهر ذلك بمجاوزة حد الشرع وعدمه كما أن ينا بينا أنا غاني ويظهر ذلك بكيتري إيتري حد متم كو كما رشن إيتري شيني جاوزة مجاوزة حد الشرع وعدمها وسيم فمن أصل الله تعالى إن شاء الله